الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan rajab shekara ta dubu hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 22 ga watan biyar shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am mutum ne yake aiki kuma aikin nashi yana ɗaukar albashi to yawanci albashin nashi yana taimaka ma uwayen shi da gidan shi yana da mata da mata sai ya ƙare a wannan rayuwa kuma ana zama da abokan shi ana hira da suna aiki da yi wannan shi na mallaki kaza wannan shi na mallaki kaza shi kuma bai tara kuɗi ba yana jin kamar wani abu a zuciya shi mataki ya kamata ya ɗauka saboda irin wannan abubuwa
wani misali mutum ne ma'aikaci wanda a cikin albashinsa da yake ɗauka yake hidimar iyalin shi da yana da mace ɗaya sai ya ƙara suka zama biyu a bai ki to yake da mace daya a cikin albashin yake hidimar iyalin shi sannan kuma yake daukan ɗawainiya ta mahaifan shi to a cikin abokansa ma'aikata idan ana tattaunawa sai ka ji wani ya ce ya mallaki kaza wani ya mallaki kaza wani ya mallaki kaza shi kuma har yau bai mallaki komai ba sai yake samun damuwa a cikin zuciyar shi yaya ya kamata ya yi abu ne mai sauki ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nemi cewa Allah ya buɗa masa kofofi waɗanda suke na samu kuskure ne mutum ya dogara akan albashin shi wannan karancin tawakkali ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga galibin ma'aikata ba sa kai labari saboda kasancewar suna da karancin tawakkali shi ma'aikaci kawai ya dogara akan wannan albashi da ake bashi a ƙarshen wata shi ya iya tunaninsa wannan albashi ya wadace shi a cikin shi zai yi komi da komansa da duk abin da yake da bukata shi kuma abin da ya dace ko mu ce ya zama wajibi mumini ya dogara zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ka kubuta game da duk wani karfinka da duk wata dabararka wannan albashi ka dauke shi sababi ne amma kada ka dogara akan shi don haka duk lokacin da ka dogara da wani abu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kyale ka da shi hadisi ne sahihi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ta'allaka bi shay'in ko kuma man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu to za a dogarar da shi zuwa ga wannan abu to don haka a matsayinka na ma'aikaci bai dace ba tunaninka gaba ɗaya ya koma kan albashinka mai da al'amarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala hanyoyin Allah yawa gare su kenan a nan abin da bai dace ba a nan ya ringa samun damuwa akan wannan an gani ko bai dace bai rinka samun damuwa akan wani abin da ya kamata ya yi fatan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa masa ƙofofi waɗanda suke na samu shi ma Allah ya sanya albarka a cikin al'amarinsa Assalamu alaikum.
to wancin hali na'am to tsaga zuciyarsa kai kaga cewa akwai nau'i na yaudara iya abin da yake kanmu zahirin abin da ya bayyana da shi ne za mu yi aiki mun wuce da babi na musamman a cikin darasinmu na riyadu salihi jama'a za ka yi hukunci akan zahirin lamarinsu duk abin da ya buya ka maida shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine ka'ida abin da ya shafi zuciya wannan ka bar ma Allah abin da ya bayyana shine za ka yi aiki da shi na'am bala ina hukuncin musulmi wanda ke amsa mana kwangila don gina coci ko waɗansu da wani ya harkokin wannan ya gabata duk wani abu na saba ma Allah baya halatta mu musulmi ya kawo taimakonsa da agajinsa duk abin da ka san saba ma ubangiji subhanahu wata'ala ne za a yi sawa'an a nemi agajin ka biyan ka za a yi ko ba biyan ka ba za a yi baya halatta a matsayin ka na musulmi ka kawo taimako da agajin ka kamar yadda ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nassi na alqur'ani wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ku taimaka ma juna akan daukan zunubi da ketare iyaka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul buyu mun tsaya karshen baban da ke bayani game da cewa shugaba na halatta ya tafi kasuwa ya sayi bukatunsa da kanshi ba tare da ya wakilta wani ba an gane ku a matsayinka na shugaba ka je kasuwa ka sayi abubuwan da kake da bukata wannan ba laifi ba ne kuma ba wani abu ba ne ba wanda yake na kaskanta kai abinda muke nihi da kaskanta kai ma'ana wulakanta kai wanda kuma wannan dalili ne wanda yake nuna kaskanta kai wanda kuma haka ake bukata ga mumini duk matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka to kada ka ɗauki kanka akan cewa ka wuce kaza ka wuce kaza ka wuce kaza matukar waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda Allah ya halitta ma bayansa shine anan yace babu shira'il imami da hawa'ij bi nafsi babe ne wanda ke bayani game da halaccin shugaba ya tafi kasuwa ya sayi bukatunsa da kanshi shine anan wato malam ya shigo mana da hadisin ibnu umar Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ishtaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama jamalan bin umar maza Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya sayi wani raƙumi a wajen umar an gane ko maza Allah ya je ya sayi raƙumi ba tare da ya wakilta wani da shi da umar aka yi ciniki wanda a matsayinsa na shugaba shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya ce washta rabnu umar bi nafsi abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi ma da kansa ya je ya sayi abin da yake da bukata kamar yadda zai zo insha allahu a darasinmu na yau wanda ibn umar allah ya kara masa yadda yana daga cikin waɗanda suke shugabanni daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce wa qala abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhuma جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بئيرا واتو عبد الرحمن ابن ابي بكر الله يكرم مسيدا ke faɗa cewa wani mushirki ya zo da dabobinsa ganam ismul jins ne kankanan dabobi tumaki da awaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi tinkiya a wajensa da kanshi ya je ya saya an gane ko kaga ko ai sayan dabba abu ne wanda yake na musamman dabbobi idan aka kawo su akwai kasuwar dabbobi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya je ya sayi wato tinkiya daga wajen wannan mushriki bugo da ƙari wannan hadisi yana nuna mana halaccin waɗanda suke ba musulmi ba mu yi mu'amala da su mu'amala ta saye da sayarwa Allah bai haramta mana ba sannan ya ce washtara min jabirin ba'ira sannan manzon Allah ya sayi raƙumi a wajen jabir Allah ya kara masa yadda wanda shi ma zai zo a darasi na yau sannan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئا ورهنه درعا wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi abinci a wajen wani bai hude halin manzon Allah ya jinkirta masa kenan kudin an yi ciniki an gama to amma a lokacin nan babu kudin da za a dauka a bayar me za a yi sai ce wa rahana dir'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jingina masa silken shi na yaki a matsayin garanti ne kenan lokacin da ya zo masa da kudaden sai ya amshi silken shi wannan dukansu waɗannan hadisai suna nuna mana halaccin shugaba wato ya je ya yi saye-saye wannan ba abin zargi ba ne mai zargin haka sai wanda bai san inda aka sa gaba don haka waɗanda wai su suna ƙalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a matsayin cewa bai dace manzo ba ya za a yi a matsayin shi na manzo a ce yana zuwa kasuwa yana ce fa ne mali hazar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq ya samu wannan manzo yana cin abinci irin yadda muke ci kuma yana zuwa kasuwa irin yadda muke tafiya kasuwa kai tsaye Allah ya maida musu martani wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq ubangiji ta'ala ya ce gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzannin mu face wannan manzo yana cin abinci kamar yadda mutanensa suke ci sannan kuma yana tafiya kasuwa kamar yadda jama'arsa suke zuwa kasuwa wanda ya gabata abubakar Allah ya kara masa yadda a matsayin shi na khalifa bayan an dora shi a kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna nihi da kujera ma'ana matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zama khalifa abubakar bai daina zuwa kasuwa sai da jama'a ta sahabbai suka yi taron gaggawa suka ce bai dace ba a bar abubakar allah ya kara masa yadda ya yi famar haɗa 'yan taura guda biyu a baki ɗan taura biyu a baki ko ba sa haɗuwa kamar yadda hausawa suke faɗa suka ce abin da za a yi a gami ya dace a yanka masa daga cikin baitulmali na musulmi abin da zai wadace shi shi da iyalin shi ya tsaya ya ba da lokacin shi domin kula da al'amura na musulmi da aka masa haka ne abubakar allah ya ƙara masa yadda ya daina zuwa kasuwa aka yanka bakin gwalgwadon abin da zai wadace shi shi da iyalinsa don haka wannan duka yana nuna mana ba laifi ba ne shugaba ya tafi kasuwa ya yi cefa ne ma'ana duk abin da yake da bukata ya je ya saya wannan ba abin zargi ba ne ba kuma wannan abu ne ma wanda ya dace domin ya karantar da jama'a kaskanta kai gashi a matsayin shi na shugaba na zuwa kasuwa ya yi cefa ne to kai da ba kowa ba fa kaga anan duk wani mai hankali shi ma zai kaskanta kanshi tunda wannan gaya a matsayinsa ne na shugaba yake zuwa kasuwa ya tsaye kenan anan duk matsayin da musulmi Allah ya kai shi bai dace bai ya dace wa ya dauki kanshi cewa wani abu ma'ana ya wuce wani matsayi abubuwan da Allah ya halatta masa ya girman kai ya shige shi ya ce shi ba zai yi ba za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بئني يعني جملا صعبا قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبقى علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يوم فنزل يحجنه بمهجنه ثم قال اركب فركبته فلقد رأيته أخفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلائبها وتلائبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشدهن وتقوم عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوكية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن, أن يزن له أوكيا فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ادعوا لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمن al'imam bukhari Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato sayan dabobi walhamir wato da jakai abinda ake nihi da addawa wato su ne kamar raƙumma da shanu da sauransu wanda asalin kalima ta addawa jam'i ne na dabba wanda kalima ta dabba duk abin da ke tafiya a ban ƙasa sunan shi dabba sawa'an dabba mai kafa hudu ko ɗan adam ko mamai mai ne ne duk abin da ke tafiya akan ƙasa sunan shi dabba illa kasancewar a al'ada in aka ce dabba to ana nihin dabba mai kafa hudu to shine anan yace babu shira'id dawabi wal hamir wato babi ne wanda ke bayani game da wato sayan dabobi da jakai ma'ana mutum ya je ya saya menene hukuncinsa shine anan sai yake cewa wa iza shtara dabbatan aw jamalan yace idan mutum ya sayi wata dabba duk da cewa galibi in suka ce dabba suna nihi kamar jaki da sauransu shine ya ce wa izashtara dabbatan idan mutum ya sayi dabba misali kamar jaki ko doki au jamalan ko ya sayi raƙumi wa huwa alaihi alhali yana kan raƙumin nasa hal ya kunu zalika qabla an yanzil shin wannan zai zamanto matsayin tamkar ya karba kafin ya sauka ya miƙa ma wanda ya saya misali kana kan babur wani ya ganka sai ya ce wani tsaya da ka tsaya sai ya ce babur ɗinka nake bukata ka sayar mu sai ka ce mu yi ciniki ko kashe ciniki kana samun babur ɗinka shin kafin ya karba kafin ka sauka ka meka masa shin ciniki ya tabbata wannan za a iya ɗaukar shi a matsayin ya karba ko ba za a ɗauka ba shine anan yace wa izashtara dabbatan aw jamalan idan mutum ya sayi wata dabba ma'ana kamar jaki ko doki a jamalan ko raƙumi wa huwa alaihi shi mai raƙumin yana kan raƙuminsa har ya kunu zalika qabdan qabla an yanzu shin wannan zai zamanto a matsayin karɓa ne kafin ya sauka ya meka ma wanda ya saya kenan za mu ga amsar tambayar a cikin hadisi da zai zo sai ce wa qala ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga umar Allah ya yarda da shi bi inihi manzon Allah ya ce masa sayan mun da raƙuminka ya'ani jamalan sa'aban shine wato raƙumi wanda yake amali Umar yana da raƙumi amali sai manzon Allah ya ce masa sayar mun da shi ya Umar kaga anan a shahid anan manzon Allah da kanshi ya nemi cewa a sayar masa kuma Umar ya sayan masa shine anan sai malam ya shigo da hadisin Jabir Allah ya kara musu yarda yake cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazati yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani yaki an gane ko lokacin ana kan hanyar dawowa Madina Jabir yace fa abu ba abi shamali wa a'aya wato raƙumi na sai ya ringa sandu wa aya ya kasa ya gajiya jama'a sun yi gaba sai an yi tsime na shi ne ya ce fa abu ba abi jamali raƙumi na sai ya ringa jinkiri da ni ma'ana yana sandu a wajen tafiya wa aya ya gashiya ya kasa a wata riwaya jabir sai yake cewa fa'arattu an usayyibahu yace na ma kusa in fita daga sha'anin shi in bar rakumi in tafiya ta kawai saboda ya riga ya kasa bayan da zai yi da shi shine yace fa'ata alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya iso gare ni wanda ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'adar shi idan yana tafiya da jama'arsa to manzon Allah yakan tsaya a can ƙarshen baya jama'a su yi gaba shi yana baya saboda wanda ya kasa wanda yake buƙatar a taimaka masa sai a taimaka masa amma sabani a yau idan kana da mota wadda take ba ta iya wannan sai dai kai ta biyo baya su a gaba suke a kullum shi kuma shugaba kamata ya yi jama'ar shi su wuce gaba shi a baya ya ringa kula da su kenan wanda aka ga ya kasa a tsaya a taimaka mashi a yi gaba da shi to shi jabir jama'a sun shiga gaban shi raƙumin shi ya kasa yayi yayi raƙumi ya kasa tafiya to sai ma ya so ya fita daga sha'anin raƙumin ya sake shi in ya so ya bi mutane a kafa to ana cikin haka ya ce fa'ata alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya iso gare ni faƙala sai ya ce jabir manzan Allah ya ce ya kai jabir wannan munada ne mahazufu a datin nida an gane ko yaya za ka kaddara ya jabir manzan Allah ya ce jabir kamar yadda abu ne a hausa kaga ai ba sai ka ce kaiwa ne kawai ca za kai wane kenan kai ka fitar da ita kai wannan kuma a datin nida ce a hausa to shine anan ya ce jabir maza Allah ya ce ya kai jabir faƙultu na jabir ya ce sai na amsa masa ƙada sai manzan Allah ya ce ma sha'anuka ni ya same ka kayi lati jama'a sun yi gaba ƙuntu sai na ce abu ba'a alayya jamali wa a'aya ya rasulallahi raƙumina ne yake sando a wajen tafiya wa a'aya ya gajiya ya kasa fata khallaftu don haka ne jinkiri jama'a sun yi gaba ni ina baya fanazala jabir ya ce manzan Allah sai ya sauko daga abun hawansa daga raƙuminsa manzan Allah sai ya sauko ya hajjunuhu bi mihijanihi manzan Allah sai ya ringa zungura raƙumin jabir bi mihijanihi da wata sanda a hannun shi mihijan sanda wadda misali take da lankwasa wadda ake tukarawa ita ce ake kira mihijan an gane ko duk da cewa in aka ce kokara galibi bai takaita ba akan ita wannan sanda kamar duk sanda da ake dogarawa a hausa ana kiranta kokara to amma ita wannan kenan wadda take da lankwasa irin wanda tsahi da tijawa suke dogarawa ita ce ake kira mihishan to ana kiranta kwagiri kenan zan Allah sun yi ringa zungurar wannan rakumi na jabir ya hajjunuhu ma'ana ya duhunuhu manzan Allah yana zungurar shi da wannan kokara sun maƙala sannan sai manzan Allah ya faɗa ga jabir ya ce irkab maza haura kuminka jabir ya ce farakibtuhu take yanke na haura kumin falaqad ra'aytuhu akuffuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tabbas na samu raƙuni na ina kame shi wato domin ya yi jiran isowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a da jabir shi ake jira amma sai ga ya jabir shi yake jira alama daga cikin alamomi na gaskiyar manzanci da annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wannan wata mu'jiza ce ta musamman raƙumin ya gajiya ya kasa amma da sababin zungurar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yama wannan raƙumi da sandar da take hannun shi saboda duk abin da ya shafi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake ma'abucin albarka take yanke raƙumi sai ya canza yanayi da jiran shi ake sai ga ya sai dai shi ya jiran jama'a shine yace falaqad ra'aytuhu yace wallahi tabbas na samu raƙumi na a kuffuhu ina kame shi ya dan tsaya yayi a hankali an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama domin a yi jiran manzan Allah ya iso ƙala sai manzan Allah ya faɗa ga jabir ya ce ta zawajit manzan Allah ya ce ya jabir ka yi aure wannan ba laifi ba ne kenan ka tambayi mutum wani ka yi aure ko ba kai ba in ya yi ya gaya ma in bai yi ba ya ce maka bai yi ba shi ne manzan Allah ya tambayi jabir ya ce masa ta zawajit ya ce ka yi aure قلت نعم نجي masa kwarai ya rasulullahi qala sai manzon Allah ya tambaye shi yace bikiran am sayyiba budurwa ka aura ko bazawara ba laihi bane ka binciki mutum shi ma anan manzon Allah ya binciki Jabir qult Jabir yace sai nace masa bal sayyiban bari dai macen da na aura bazawara ce amma mu gane cewa tambayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama jabir cewa budurwa ka aura ko bazawara domin akwai manufa akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nini ya karantar da shi kenan in babu wani abu da zaka karantar da mutum to ba bai dace ba a ce kai ta basa irin wannan dogon bincike wani kayi aure in yayi aure ya gaya maka binciken budurwa ce ko bazawara wannan bai mata su ba amma in akwai wani abu da za ka iya fa'idantar da shi to ba laifi ba ne ba ka yi istimsar a nan ka tambaye shi ba zawara ce ka aura ko kuma budurwa ya ce sai na ce masa bal saye ba ba zawara ce na aura ƙada sai manzan Allah ya ce masa a fala jariyatan tula'ibu hawa tula'ibuk manzan Allah ya ce ya jabir ya ce ni ya hana ka auri wato budurwa tula'ibu ha ka ringa wasa da ita wato la'ibuka ita ma ta ringa wargi da kai nan kwadaitarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa yace masa mi ya hana ka aure budurwa wanda za ta ringa wargi da kai kai ma kana wargi da ita ma'ana ta faranta maka zuciya har ma a wata riwaya yake cewa ta ubbu ha wa ta ubbu wadda za ka ringa cizanta ita ma ta ringa cizanka amma duka cizon akan wasanni ne kuntu sai na ce masa inna li akawati kaga anan kenan makasudin tambayar ramazan Allah ya masa wace irin mace ka aura budurwa ko bazawara ya faɗa masa cewa bazawara manzon Allah sai ya nuna masa cewa inda so samu ne kenan da budurwa ya dace ka aura kuntu sai na ce masa inna li akawati ce ya rasulullahi ina da yan uwa mata wanda mahaifina ya mutu ya bar musu aƙalla yana da ƙannu kusan guda tara jajir dukkansu kuma mata ne shi kaɗai ne namiji ya ce fa a hababtu an a tazawwaje ra'atan ta jima uhunna ya ce don haka ni da na auri bazawara na aure ta ni da nihin wato ta haɗa kansu su zama 'yan uwan juna watan shuduhunna ta ringa tsihe musu kai ta wanke ta yi musu kitso wata kumu alaihinna ta tsaya tsayin daka game da tarbiyyarsu shi yasa na auri mace mai hankali amma inda budurwa ya had- ya aura da sai me me zai biyo baya kullum fitina za a yi ta yi to hikima ta jabir Allah ya kara masa yadda a irin hankalin da Allah ya masa maimakon ya auro budurwa su yi ta fitina da kannin shi a nan sai ya auro macen da ta san ciwon kanta shine ya ce fa a hababtu don haka sai na so an a ta zawwaje ra'atan ya ce na auri macen da ta yi ma'uhunna wadda za ta haɗa kansu su zama 'yan uwan juna watan shuduhunna wadda za ta ringa tsili musu kai ta wanke ta musu kitso wata komo alaihinna ta ringa tsayawa a kansu game da kula da tarbiyyarsu da ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kamar yadda yake cikin wata riwaya sai manzon Allah ya jinjina masa ya ce a hasanta ya jabir ya ce wallahi ka kyautata ka yi ka yi daidai abin da ka yi kada sai ya ce kaga kenan a nan me za mu iya fa'idanta duk auren da magabata suke yi suna yin aure ne da manufa da manufa suke yi ba haka ba kawai kala sai ya ce amma innaka qadim Allah Allah ya ce ya Jabir ka san da cewa kai dai wato mai isa Madina ne da izinin Allah zaka isa Madina zaka isa gida Madina maza Allah sai ya ce masa fa idza qadimta in ka iso gida Madina fal kaisal kaisa maza Allah ya ce masa ka bi a sannu ka bi a sannu game da kusantar iyalinka an gane ko ka lazinci ladabi daga cikin ladabba waɗanda suke na kusantar iyali ka roƙi Allah ya azurta ka ƴaƴa waɗanda suke na ƙwarai falkaisal kaisa a nan manzon Allah yana jan hankalin shi ne yana mushi jan hankalin akan cewa ya ba a sannu ya ladabtu da ladabba na kusantar iyali an gane amma asalin alkais a larabci shine hankali don haka shi mai hankali ake kiran shi alkayyis ma'ana mutum wanda yake kenan mai lura mai fahimta shi ne mazan Allah yake ce masa falkaisar kaisa ma'ana al'igrami ma'anarsa kenan a nan kwadaitarwa ce akan kusantar iyali tare da bi a sannu da lazuntar ladubba waɗanda suke na kusantar iyali tare da yin addu'a cewa Allah ya azurta shi da 'ya'ya waɗanda suke na kwarai ba tsantsar kawai biyan bukata ba da gusar da shahawa shi ne mazan Allah yake jan hankalinsa ya ce masa innaka qadi amma innaka qadi ka san dai da cewa zaka iso gida Madina fa idza qadimta mazan Allah ya ce in ka isa gida Madina fal kaisal kaisa mazan Allah ya ce abu asannu abu asannu a wajen kusantar iyali kuma a ladabtu da ladubba waɗanda suke na saduwa da iyali sun maƙala sannan sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi a tabi ujamalak jabir yanzu za ka iya sayar da raƙuminka ka gaba cewa bashin yanzu za ka iya sayan min da raƙuminka tambaya masa a tabi ujamalak yanzu idan aka nemi sayar da raƙuminka za ka iya saya za ka iya sayar da raƙuminka ƙultu na'am jabir ne ya ce masa kwarai da gaskiya rasulullahi in dai na samu mai so zan iya sayar da shi manzon Allah sai ya ce masa to sayan min da shi a lokacin nan manzon Allah ya masa tayi jabir ya ce a sai an kada manzon Allah ya kada jabir ya ce a sai dai an dada har aka kai inda ya ga zai iya saidawa jabir ya ce na sallama manzon Allah ya ce ya saya shine anan Jabir ya ce masa yake cewa fashtarahu minni bi ukiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayi wannan raƙumi nawa wato ukiya guda ma'ana dirhami 40 manzon Allah ya sayi wannan raƙumi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayi wannan raƙumi ana cikin tafiya ne Jabir yana kan raƙuminsa bai sauka ba ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Jabir ya ce masa sai mun isa gida Madina kenan kaga tun anan kenan mun samu amsar tambaya da malam yayi a farko da yace wa iza ishtara dabbatan aw jamalan wa huwa alaihi hal yakunu zalika qabdan qabla an yanzil idan mutum ya sayi wata dabba ko wani raƙumi alhali mai raƙumin yana kan raƙuminsa wannan zai iya tsayawa matsayin ya karba kafin ya sauka ma'ana a ce ciniki yayi don haka ciniki ya tabbata an riga an yi ciniki matsayin tamkar ya karba ne illa kasancewar jabir ya togace cewa ba zai ba da raƙumi a yanzu sai an isa gida madina don haka wannan shine yake halat wannan yake shine dalilin da yake nuna halacci in ka sayar da abu ba laifi kana iya tugon wani abu da zaka yi amfani da shi kenan har akai lokacin da zaka bada misali gida ne ka sayar ma da mutum sai ka ce masa to gidan nan fa ba yanzu ba zan fita sai nan bayan wata shidda in ka yarda ka amince in wata shidda ya cika zan fita in baka wannan gida in ya yarda ya amince wannan ya halatta ko zan sayar maka da wannan mota amma fa ba yau ba zan baka ita sai rana ya kyau saboda ina da wasu uzurruka da zan yi to wannan ba laifi bane ba idan sati ya cika sai ka kawo mota ka danka masa ka amshi kudin ka to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Jabir ya sayan masa da wannan rakumi Jabir sai ya ce to sai mun isa gida Madina zan baka manzon Allah ya yarda ya amince kenan wannan matsayin tamkar mutum ya karba ne kenan ba sai mutum ya sauka bayanai ka maka shine anan jabir yake cewa thumma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qabli sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso Madina gabani na ma'ana kafin in zo manzon Allah ya zo wa qadimtu bil gada yace ni kuma washe gari kenan da sassafe na shigo Madina lafazin algada daga sallar asuba zuwa hudowar rana wannan tsakankani shine ake kira algada daga ketowa alfijir kenan zuwa hudowar rana shine yace wa qadimtu bil gada sai na iso madina da jijjihi shine kenan bayan asuba kafin hudowar rana faji'ina ila al masjid yace sai muka zo masallaci fa wajadtuhu ala babil masjid sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kofar masallaci qala sai manzon Allah yace da ni al'ana qadimt ya jabir a yanzu ka iso qultu na'am nace masa kwarai qala sai manzon Allah yace da ni fada ajamalaka wato sauka daga raƙumin ma'ana durkusar da shi fada ajamalaka manzon Allah yace rabu da raƙumin naka sauka daga kan shi kenan fadkhul manzon Allah yace shigo masallaci fa salli raka'atai shiga masallaci kai sallar raka'a biyu an gane ko wannan raka'a biyu tana daga cikin zawatul asbab sababin abinda yake janyo wannan raka'a biyu shine dawowa daga bulaguro ita kwa duk wata nafila wadda take ma'abuciyar sababi ita wannan ba ta cikin hani yinta bayan asuba kafin hudowar rana ko bayan la'asar kafin fadawar rana an sunnanta ma mai bulaguro idan ya iso gida kafin ya je wajen iyalin shi ya biya shiga masallaci ya yi raka a biyu shine anan manzon Allah ya ce masa fadkhul shiga masallaci fa salli raka'atayn manzon Allah ya ce kai raka'a biyu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga karantarwar shi idan ya dawo daga bulaguro baya isa ga iyalin shi sai ya shiga masallacin sa yayi raka'a biyu sannan yake isa gida jabir ya ce fadakaltu fa sallaitu na shiga masallaci ne raka'a biyu kamar yadda manzon Allah ya umarce ni a lokacin nan sai ya ce fa amara bilalan an yazina lahu uqiya manzon Allah sai ya sanya bilal cewa ya auna ma jabir wato uqiya guda kenan na azurfa uqiya ma'auni ne wanda in an dora shi akan sikeli nauyin da yake badawa nauyin dirhami arba'in kenan in ma a kilga maka dirhami arba'in waɗanda suke kerarru ko kuma azurfa wadda take mulmulalla wadda ta kai nauyin wato dina wannan dirhami arba'in shine manzon Allah ya ce aje a auna ma jabir a auna masa kenan ukiya guda shine nauyin dirhami arba'in jabir ya ce fa wazana li bilalun fa arjaha fil mizan bilal Allah ya kara masa yadda sai ya auna mu ukiya guda wato ya cika kwaske ya cika ma'auni wannan na nuna mana in za ka yi awo abinda ake bukata ka tsaya ka cika ma'auni an gane ko kamar yadda Allah ya mana umarni a can auful kaila wala takunu minal muhsinin ubangiji ta'ala ya ce ku cika zakka kar ku zamanto daga cikin masu tauye zakka in za ka ma mutum awo ka tsaya ka masa awo tsakaninka da Allah ka cika masa mizani shine anan yace fa wazana li bilal bilal ya auna mu ukiya guda kamar yadda manzon Allah ya umarce shi fa arjaha fil mizani ya cika wato ma'auni a lokacin nan jabir ya ce na amsa fanfalaktu na juya na koma gida kenan na ajiye rakumi na bar shana fanfalaktu ya ce sai na tafi hatta wallaitu lokacin da na juya baya zan tafi gida faƙala sai manzan Allah ya ce kudu'uli jabira manzan Allah ya ce ku kirawo mun jabir jabir ya ce da na ji wannan kalima manzan Allah ya ce a kirawo masa jabir kultu ya ce sai na faɗa a raina na ci al'ana ya ruddu alayya da jamala a yanzu fa manzan Allah zai dawo min da raƙumin an gane ko ya riga ya karanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ɗabi'ar shi wajen yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kyauta da ma aka ce a kirawo jabir iya abin da ya darsu a cikin tunanin jabir cewa raƙumin shi za a bashi shi ne ya ce al'ana ya ruddu alayyar jamala yanzu fa raƙumin nawa fa zai dawo min da shi ya ce walam ya kun shay'un abgaba ilayya min ya ce wallahi ni ku a rayuwata da ɗabi'ata ya ce babu abin da nake ki nake kyama sama da wannan a sayi kayana kuma bayan na karɓi kuɗi kuma a dawo min da kayan a ce an bani shi kyauta da na dawo jabir sai yake cewa jabir yake cewa da na dawo kada sai manzon Allah ya ce da ni khudh jamalaka wa laka saman daura kumunka kudin kuma an baka to wannan salo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen taimaka ma wanda yake bukatar a taimaka masa maimakon haka kawai a kulle kudi a miƙa ma jabir tunda mazan Allah ya binciki jabir ya ji irin yanayin da yake ciki ga 'yan uwa mata wajen guda tara mahaifinsa ya bar masa kuma shi yake kula da su ga kuma yanda wannan rakumin nashi bai kasa inda yana da wani rakumi wanda ya fi wannan rakumi jabir ya fita da wannan rakumi fagen daga to a nan da ana nihin a taimaka masa sai aka sayi rakumin nashi yayi iya yanda yake so ya yanka kuɗi aka ce an saya aka iso gida madina aka lissafa kuɗi aka bashi sannan kuma aka dawo masa da raƙuminsa kaga ya an taimaka masa ga raƙumin shi ya dawo sannan kuma an bashi kuɗin raƙumi to a takaice wannan hadisi dai malam ya zo da shi domin yana nuna mana wato shine sayan dabobi an gane ko ba laifi ba ne kenan mutum ya je ya sayi duk wata dabba wadda take abin hawa sawa'an wadda ta halatta a ciko wadda ba ta halatta ba an gane ko kamar misali irin su jakai da sauransu kenan da raƙumi da doki wannan duka mutum yakan iya zuwa ya saya shine a nan ya shigo da shi kuma sannan wannan hadisi dalili ne akan cewa shugaba yakan iya zuwa ya je ya sayi kayan da yake da bukata ba tare da ya wakilta wani ba ko da yana da wanda zai wakilta kamar yadda a nan jabir Allah ya kara masa yadda tsakanin shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi ciniki babu wani wanda ya wakilce shi babu ni la aswaqul lati kanat fil jahiliya fatabaya biha an-nas fil islam قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وظلم جاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله ليس عليكم جناح فيما أي في مواسم, في مواسم الحج قرأ ابن عباس رضي الله عنهما كذا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da kasuwanni waɗanda tun a lokacin jahiliya akwai su kasuwanni ne kafin musulunci masu nana fata baya abi hannasu fil islami bayan zawar musulunci kuma jama'a suka ci gaba da hada-hada ta saye da sayarwa a wannan kasuwanni ba su daina ba shine a nan malam sai ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa kanat ukazun wato kasuwar ukaz ta kasance ya ce ukaz da majanna da zulmajaz ya ce kanat aswaƙan fil jahiliya gaba ɗayan waɗannan uku kasuwanni ne tun a jahiliya babbar kasuwa ce wadda ake kiranta ukaw da kuma majanna da zulmajaz wanda suna daga cikin shahararrun kasuwanni na larabawa wanda daga kowane sasanni akan zo cin kasuwa a haɗe shi ne ya ce kanat ukazu wa majannatun wa zulmajazi aswaƙan fil jahiliya da ukazu da majanna da zulmajaz wato kasuwanni ne wato tun a jahiliya kaga wannan kenan yana nuna mana ashe tun a wancan lokaci kasuwanni akan musu suna ya ce falamma kanal islamu yayin da musulunci ya zo ta asamu minar tijarati fiha sahabbai sai suka ringa jin kuncin ci gaba da siye da siyarwa a waɗannan kasuwanni suka ringa samun damuwa suna ganin cewa laifi ne ta'assamu suke ganin cewa laifi ne daukan zunubi ne ci gaba da kasuwanci a cikin waɗannan kasuwanni domin kasuwanni ne tun a jahiliya ba a cikin ba a lokacin musulunci ba a kai su ubangiji ta'ala take yanke sai ya turo saƙo laisa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum ubangiji ta'ala ya ce babu wani laifi a kanku babu wani kunci babu wata damuwa da za ku nemi fabula ta ubangijin kuma ana dangane da sayi da sayarwa a irin waɗannan kasuwanni shine abdullahi dan abbas sai ya karanta sai ya ce fi mawasimil hajji ma'ana a lokacin hajji kenan ba laifi bane ba mutum ya zo ya yi ta saye da sayarwa alhali yana ɗauke da harami wanda dama wannan ya gabata tun a cikin kitabul hajji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin kunci suna ganin suna samun damuwa a ce suna dauke da harami kuma su shagala da siye da sayarwa ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya sannan kuma wannan aya hallo da sahabbai suka ringa samun damuwa akan ci gaba da siye da sayarwa a waɗannan kasuwanni wanda kasuwanni ne tun a jahiliya akwai su ubangiji ta'ala sai ya sauko da wannan aya ya nuna cewa ba laifi kenan kasuwannin waɗannan kasuwanni a ci gaba da sayi da sayarwa a cikinsu don haka aya ɗaya ta ya sababin saukarta yakan kasance daban-daban aya ɗaya za ka samu sababin saukarta ya kai kusan nawa to shine a nan sai ya ce ai fi mawasimil hajji ƙara abu abbasin kaza a cikin lokacin hajji kenan kamar yadda su wasu sahabbai suka samu damuwa ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya aka su waɗannan sahabbai da suka samu damuwa game da ci gaba da saye da sayarwa a waɗannan kasuwanni na jahiliya ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa babu laifi laisa alaikum junahun ai babu wani laifi a kanku an tabta ko fadlan min rabbikum da za ku nema fadla daga ubangijin kuma ana ta hanyar saye da sayarwa don haka wannan kenan yana nuna mana dukkan wasu wurare waɗanda suka kasance wurare ne wanda yake na sheke aya na saba ma Allah kenan wannan wuri baya hanawa a zo a aikata ayyuka na ibada abu waɗanda wannan kasuwanni a jahiliya kasuwanni ne na sheke aya duk abin da aka ga dama a nan ake zauwa a cin kasuwa a nan ake yin shi to amma sai aka nuna mana ba laifi kenan a ci gaba da sayi da sayarwa domin neman halak a waɗannan kasuwanni don haka shine ka'ida malamai suka ce wuri wanda ake saba ma Allah ba laifi bane a zuwa aikata aiki na ibada abu ba laifi bane ba a zuwa aikata ibada abu yanzu misali kamar misali in ka dauka irin CMGC wurare ne wanda ake bance su domin sabon Allah to ba laifi bane in wa'azi ya kama a je ayi ko hilin kwallo ba laifi bane a je a hadu ayi wa'azi abu da sauransu babu shira'i da ibili da himi awila ajiraf alha'im al-mukhalifu lil qasadi fi kulli shay قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو كان ها هنا كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده ابن هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك الله فجاء إليه شريكه فقال بئنا تلك الإبل فقال ممن بئتها فقال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin mutum ya sayi raƙumma waɗanda suke masu cutar kishirwa awila ajira ko waɗanda suke masu kazuwa lafazin alhim jam'i ne na ahyam idan aka ce ahyam shine raƙumi wanda ya kamu da wannan rashin lafiya rashin lafiya ce wanda in raƙumi ya kamu da ita zai ci gaba da kiwo ya ringa cin ciyawa yana shan ruwa amma baya denawa kuma za ka ga jikin shi yana tsutsewa sannan kuma alamar da ake ganewa ya kamu da wannan rashin lafiya za ka ga rana yake bi an gane ko shi ne ya samu cikin rana ya je ya kwanta sannan kuma idan wanda yake kiwon raƙumma idan ya zo jikin shi zai ringa shakar wani wari yana fita daga jikin shi to irin wannan raƙumi sai ya zamanto ɗabi'ar shi shan ruwa amma baya koshi ya yi ta cin ciyawa kuma baya koshi kuma jikin shi baya tohuwa sai dai ya kanjire to shine ake kira da ahyam jam'un sake nan shine alhi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa famali'una min halbuqul fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him alhim kenan raƙuma waɗanda suke masu cutar kishirwa waɗanda sha suke amma ba sa koshi sai ya ce awil ajiram ko kuma raƙumi wanda yake mai kazuwa lafazin ajiram wannan kenan idan namiji ne sai a ce ajiram idan mace ce ce sai a ce jarba asalin kalimar ita ce aljarab ma'ana kazuwa kenan wanda ita ma kazuwa rashin lafiya ce wadda take kama raƙumi wanda kuraje ne suke fitowa a jikinsa idan suka fito sai su ringa camkewa sai ya zamanto gashin jikin shi yana zubewa kuma yana motsewa sai an samu wani mai ana zuba masa wanda man kamar kwalta yake wanda ake kiran shi man gelo katran ko kuma ana kiran shi man kunhi da hausa to shine ya ce babu shira'il ibdil him babi ne wanda ke bayani game da wato sayan raƙumma waɗanda suke masu cutar gishirwa awila ajira ko waɗanda suke masu kazuwa shin ya halatta a sayar da su ko bai halatta ba shine malam sai ya ce alha'im almukhalifu lil qasdi fi kulli shay asalin kalima ta alha'im shine wanda ya saba ma manufa a cikin dukkan wani abu in aka yi gabas shi yamma yake shine ake kira da alha'im kenan a takaice a hausa ne ake cewa wanda yake cikin dimuwa wanda bai san ba inda aka nufa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa washu ara'u yattabi'uhumul ghabun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun yahimun shine kenan ya tahayyaru in aka ce alha'im kenan dimautacce kenan to illa kasancewar alha'im din ana amfani da shi kenan akan mufrad ne wanda yake na alhim amma tare da cewa abin da yafi shahara a harshe na larabci kenan mufrad din a ce ahyam ahyam kenan jam'in sai ya zamanto alhim amma an ji suna fada suna cewa alha'im kenan mufrad da jam'in sai ya zamanto alheri shine malam sai ya shigo da hadisin amr ibn dinar Allah ya ji kansa yake cewa kana hahuna rajulun ya ce a nan birnin makka ya ce akwai wani mutum ismuhu nawas an gane ko ishara da yake makka kenan a nan makka akwai wani mutum ana kiran shi nawas kenan wawun kin zaka masa tashdid nawas tare da cewa ana karanta shi kuma nawas ya ce kana hahunan a nan makka da ya ce akwai wani mutum wanda ake kiran shi da nawas wa kanat inda hu ibnun himu wato yana da raƙumma masu cutar kishirwa a wajensa fa zahaba ibn umar radiyallahu anhuma fashtara tilka al-ibla tilka al-ibla min sharikillah wato ibn umar Allah ya kara masa yadda ya tafi ya sayi waɗannan raƙumma a wajen abokin tarayyar nawas nawas shi da wani ne kenan suke da tarayya suke da haɗin gwiwa akan waɗannan raƙumma masu cutar kishirwa ibn umar allah ya kara masa yadda ya je ya sayi raƙuma amma ba tare da ya san cewa sun kamu da wannan rashin lafiya faja'a ilaihi shariku abokin nawas kenan abokin tarayya na nawas sai ya zo wajensa faƙala sai yake ba shi labarin cewa bi ina tilkar ibil waɗannan raƙuma ai mun sayar da su mun sayar da su mun huta faƙala sai na wasu sai yake ce masa mimman bi ita wa ka sayan ma waɗannan raƙun ma faƙala sai ce min shekin kaza wa kaza wani dattijo mai kama kaza da kaza shine na sayar masa faƙala sai na wasu ya ce wai haka ya ce kai canka kai canka wannan kalima ce ana yin daga wanda ake tausaya masa mutumin da yake famar jefa kanshi cikin hallaka sai a ce wai hakulan shi ne ya ce wai haka ya ce kai cinka za ka wallahi ibn umar ya ce wannan dattijo da ka sayan masa wannan raƙuma abdullahi dan umar ne fa fa ja'ahu take yanke na wasu ya je wajen abdullahi dan umar fa qala sai ya ce masa inna shariki ba aka iblan hima walam ya arifka ya ce abokin haɗin gwiwa ta a wajen wannan dukiya ya sayar maka da raƙumma masu cutar kishirwa walam ya arifka amma ho bai san kai ne ba lokacin da ya sayar maka walam ya arifka bai san ba kai ne dan umar dan haka ya sayar maka a wata nuska ana samu walam yu arifka bai sanar da kai ba cewa waɗannan raƙumma suna da aibi suna da rashin lafiya ta cutar kishirwa walam yu arifka kenan bai sanar da kai cewa suna da aibi ko kuma walam ya arifka ai bai san kai ne ba inda ya san kai ne da ba zai sayar maka ba uzuri ne kenan nawas yake ba abdullahi dan umar qala sai abdullahi dan umar sai ce masa tunda haka ne raƙumma ne masu cutar kishirwa yace fastaqha maza kura suka maida su garkenka an gane ko tunda suna da illa kura suka maida su garkenka qala sai nawas yake ce qala sai amr ibn dinar yake cewa falamma zahaba yastaquha lokacin da nawas ya tafi domin ya kora waɗannan raƙumma ya maida su garkinsa fa qala sai ibn umar ya ce masa da'aha ya ce bari raƙuman nan dawo da su an gane ko bar su ya ce radina bi kaba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yadda mun amince da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na cewa la'adwa ba maganar gogar rashin lafiya an gane ko ba maganar wato gogar rashin lafiya me yasa saboda duk raƙumin da ya kamu da irin wannan rashin lafiya wannan cuta ta kishirwa to in yayi kashi ko yayi bawali duk raƙumin da ya zo ya shinshina to sai ya kamu da wannan rashin lafiya an gane ko haka su makiyayan a iya saninsu raƙumin da yake da irin wannan rashin lafiya idan ya yi bawali ko ya yi kashi don raƙumin da ya shinshina shi ma sai ya kamu don haka kuma abu ne sananne a wajensu kuma duk raƙumin da yake da kazuwa idan aka saka shi a cikin garken raƙuma lafiyayyu su ma sukan kamu to da haka shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya yi hukunci ya ce la aduwa wala diyara wala hamata wala safar manzon Allah ya ce la aduwa ba maganar gogar cuta ka cewa ne ya goga mu a shir'ance babu shi don haka wani daga cikin sahabai ya ce ya rasulallahi ya ce mu ɗabi'armu da al'adarmu makiyaya iya saninmu idan raƙumi yana da kazuwa idan muka saka shi a cikin garke wanda suke lafiyayyu take yanke sai su kamu mazan Allah sai ya ce to na ji abin da ka faɗa faman a'adal awwala shi na farkon waye goga mishi da mazan Allah ya ce la'aduwa shi wannan makiyayi sai ya ce ya rasulallah ya mu fa a ɗabi'ar mu in dai raƙumi yana da kazuwa in muka saka shi a garken lafiyayyu gaba ɗaya kamuwa suke maza Allah sai ce to tambaya nake maka faman adal awwala shi na farkon waye goga masa da haka maza Allah ya ce la aduwa ba maganar gogar rashin lafiya to don haka wannan hadisi yana nuna ashe ita rashin lafiya ba maganar cewa wane ya goga mu duk abin da zai samu bawa abu ne alkadari tuntuna Allah ya riga ya kaddara ko kai kadai kake rayuwa a dokar daji ubangiji ta'ala idan ya kaddara ma za ka kamu da rashin lafiya kaza wadda a ɗabi'a da al'ada sai ana cuduwa da jama'a akan ɗauki wannan rashin lafiya Allah ya kan iya dora maka to don haka akwai hadisai waɗanda sun zo su kuma suna nuna cewa kamar suna nuna cewa ana iya gogar rashin lafiya irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ne sahihi manzon Allah yake cewa kallimin majzuma bainaka wa baina huki da ruhin aurun haini ko kuma hadisin da yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asali manzon Allah yace ka guje ma mai cutar kuturta irin yadda kake guje ma zaki a wata riwaya sai yake cewa in zaka ma kuturu magana ya zamanto tsakaninka da shi akwai tazara gwalgwadon baka guda ko kuma iccen baka guda biyu kenan akalla a samu kamar mitar biyu ko kuma mitar hudu tsakanin ka da shi in za ku yi magana kuma haka hadisin da yake cewa idan gari alloba ta auku wanda yake cikin garin kar ya fita wanda yake wajen garin kada ya shiga kaga waɗannan duka suna nuna kamar ana iya gogar rashin lafiya to don haka malamai suka ringa bin hanyoyi a wajen hada waɗannan hadisai wasu malamai suka ce a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a guje ma kuturu irin yadda ake guje ma zaki da cewa kuma in za ka yi zance da shi tsakaninka da shi a samu tazara metir biyu ko metir hudu wannan ana nu don a kiyaye imaninka ne a kiyaye maka tauhidinka kar a je irin rashin lafiyar da take tare da shi Allah ya kaddara tun can kai ma wannan rashin lafiya za ta same ka Allah ya kaddara ma wannan rashin lafiya ka ce in ba dan ina zama da wani dama da ban kamu ba ai wani ya goga mu kaga in kai maganar wani ya goga mun kenan babu imani da alkadarin ubangiji tattare da kai to dan a kiyaye maka imanin ka sai aka ce kar ka zauna da shi dan haka aka ce gari in alloba ta auku wanda yake wajen garin kar ya shiga kenan dan karkaje kai ma Allah ya kaddara rashin lafiyar nan zaka kamu da ita kace in ba dan nazo ba da ba zan kamu ba shi wanda yake ciki da aka ce kar ya fita kar ya ga cewa dan ya fita ne shi ya tsira ya kubuta inda yana nan shi ma da yanzu ya zama labari to amma asali a shar'ance maganar wane ya goga mun rashin lafiya sun san ma bai mata su ba kowa da Allah ya halicce shi Allah ya riga ya kaddara masa duk abin da zai same shi don haka manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa qaddara Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi khamsina wal arda bi 50000 amin wa arshuhu ala al-ma ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayansa duk abin da zai same su kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara dubu hamsin a lokacin nan al'arshinsa yana kan ruwa da haka can ubangiji ta'ala ya ce kullum yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ce da su babu abin da zai same mu na musiba sai abin da Allah ya hukunta ya kaddara mana to dan haka shine anan yace la adwa ba maganar yace mun yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la adwa ba maganar gogar cuta ibnu umar yace dawo da su tunda su a iya ɗabi'arsu in aka ɗauki irin wannan raƙumi aka je aka jefa shi a garke kenan sauran sukan iya kamuwa to ibn umar ya ce mun yarda mun amince zuwa za mu yi da su ba maganar gogar cuta kenan su je allah zai ba su lafiya amma maganar cewa saura su kamu a sanadiyar an zo an haɗa su da su wannan ba mu yarda ba ba mu amince ba mun yarda da hukuncin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zartas la aduwa manzon allah ya ce ba maganar gogar cuta wala diyara cikon hadisin manzon allah ya ce ba maganar canji cewa yau na haɗu da mai ido ɗaya babu sa'a ko kuma cinikin harko in aka fara da bashi da bashi yake karewa ko kuma kasancewar wai mujiya ta yi kuka a unguwa mutuwa za a yi ko maganar cewa wannan macen da na aura mace ce ce mai farar kafa da sauransu ko kuma wannan gida da muka koma banda musiba da bala'i ba abin da muke gani akwai canye-canye da mutane suke shine ya ce wala hamata sai ya ce wala safar kuma ba maganar watan safar cewa ba a bulaguro ba a aure a cikinsa ba a wasu fara kasuwanci da sauransu waɗannan duk canji ne maguzanci ne ya ci karo da tauhidi to shi ne a nan ibn umar ya ce la mun yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce la adwa ya ce ba maganar gogar cuta kenan ibn umar Allah ya kara masa yadda an ba shi labarin raƙuman nan fa suna da aibi lokacin da aka ba shi labarin suna da aibi da yayi niyyar ya maida su an gane ko wanda wannan yana nuna cewa mai kaya idan bai ba mai saya labarin kaya suna da aibi kafin a yi ciniki in bayan an gama ciniki ya ba shi labarin kayan nan fa suna da illa kaza to shi wanda ya sayi kayan yana da zaɓi in ma ya dawo da kayan ya amshi kudinsa ko kuma ya rike kaya yana da zaɓi amma abin da ya fi dacewa kafin a kashe ciniki ka gaya ma mutum gaskiya in kayanka yana da aibi ka gaya masa in ba ya da aibi in lafiya kalau ne ka gaya masa to don haka shi wannan sai bayan an gama ciniki sannan ibnu umar ya samu labarin cewa raƙuman nan suna da wannan rashin lafiya ta cutar kishirwa ibnu umar sai ya ce fastaqha ma'ana kura su mai da su kenan lokacin da ya yi nihin ya kora waɗannan raƙuma ya koma da su ibnu umar sai ya ce kyale su bar su ya ce mun yarda da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da ya ce la'aduwa ba maganar gogar cuta a kai su a haɗa su da nawa wannan kuma yana nuna mana kamar yadda malamai suka ce akwai haɗari wanda yake babba game da mutumin kwarai ka zalunce shi kaga don haka shi na wasu anan ya ce masa cayi wai hak lokacin da ya ba shi labarin wanda ya na sayan ma da waɗannan raƙuma ne dattijo ne mai kama kaza mai kama kaza sai ya ce kai canka ya ce abdullahi dan umar ne fa don haka a nan malamai suka ce mutum ya kiyayi zaluntar mutumin kwarai saboda shi mutumin kwarai idan ka zalunce shi ubangiji subhanahu zalunci ne wanda yake mai girma zalunci kenan ya fi tsananta akan wanda yake mutumin kwarai kamar yadda a nan ya ce masa ibnu umar ne ka sayar ma ya ce wai haka ya ce kai canka a lokacin nan take yanke je ya iske shi ya ba shi labari ya ce raƙuman da aka sayar maka kaji kaji abokin tarayya ta ne ya sayar maka amma ba bai san kai ne ba ko kuma walam yu arifka bai sanar da kai ba cewa raƙuman nan suna da illa na insha Allah ya kamata shine malam sai yake cewa sami a Sufyanun Amr wato Sufyan ibn Uyayna ya ji wato Amr ibn Dinar ma'ana ya faɗi wannan hadisi don haka kenan da yace qala qala Amr an gane ko yana nuna cewa tabbas ya ji wannan hadisi dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك